بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك أوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wadda rana ta lahadi ashirin ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai biyar ga watan Julai 2026 miladiya a wannan majalisi namu na wata-wata da muka saba muna haduwa muna wata muzakara na ilimi yau insha Allah za mu za mu takaita a cikin littafin Nukhbatul Fikr na Al-Hafiz Al-Allama Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Allah ta'ala ya kasa da rahama za mu tashi a ina wal fardun nisbi ko mala ya ce walfardun nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa almutabi' wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa ash-shahid ya gama magana akan hadisi sharɗan hadisi ingantacce da kuma yanda ake hadisi yake zama hadisi hasan da kuma wato wasu bangarori wanda nan gaba zai zo bayani a samu almardud zai maka maganan wannan insha Allah to shine yake maganan cewa ana iya samun hadisi wanda zai zami wato zai zama alfardun nisbi ne alfardun nisbi shine wanda rawi guda wani rawi guda ɗaya shi ya tafarudin sa shine walfardun nisbi in aka ce wannan hadisin alfardun nisbi ne shine wanda wani rawi ne guda ɗaya aka san shi yana ruwaitowa in ka danganta da wani malamin da guda daya an fahimci magana da nake yi misali a ce a zuhuri yana da lalibai da yawa to sai a ce wannan hadisin na azuhuri wanda aka yana roto hadisin shi daya shine malik to wannan kaga ana iya sanin zama an san hadisin daga wani zuhuri daga ya haifin sa'id al-ansari misali daga ya haifin abi kafir tsadekunsa daga watakila ma irin su katada wanda ta tsadekun shi a zuhurin ne a samu su su wato hadisin an san hadisin ta hanyar su kuma watakila hadisin ma ba ta hanya ɗaya ba ta hanyar gangari aka rubuta ta hanyar su amma shi zuhuri ba a taɓa jin ya rubuta hadisin ba sai malik misali to wannan far ya zama far ne ba mutlak ba ba wai ta kowane yanayi ba ya zama farnun ne bin nisbati ila hadithi az-zuhri an fahimta wannan wannan nisbi shine bin nisbati ila shaykh muayyan in an duba wato wani malami guda daya to wannan shi ake kiran shi wato al-fardu wasu daga cikin malamai suna kiran shi kuma al-gharib al-gharib galibi in suka in suka ce al-gharib akwai lokacin za ka suna nufin al-fardu nisbi din wanda allazi tafarrada bi hadithin bin nisbati ila shaykh muayyan amma alfardul mutlaq shi ma suna kiran shi alfardu ba sa ce mishi alfardun nisbi shi shine wato ka samu wanda ya rubuto din kusan hadisin ta hanyar shi aka aka sani wannan hadisin ta hanyar wani ina ma yu'rafu hadha alhadith bi fulan to wannan alfardul mutlaq saboda haka waɗannan duk istilahat ne nasu da malamai suke amfani da shi to shine anan shi al-hafiz ibn hajar yake magana cewa walfardun nisbi hadisi wanda ake jin cewa ɗalibi shi ɗaya ne ya kaɗaita da hadisin daga wajen malaminsa ya kaɗaita kuma bayan sauran wato ɗalibai irinsa da suke ruwaya daga wannan malamin in wafaqahu ghayruhu idan aka samu waninsa ana tsammanin hadisi ne da ya kaɗaita da shi aka samu waninsa ya masa mutaba'a fa huwa al-mutabi' wato in ya masa mutaba'a daga wannan malamin wannan mutaba wannan wato shine an ya sami mutabi wanda ya bi bai mara masa baya ke al mutabi da Hausa shine mara rawa bayan wani wa in wujida matnun in ko ba a samu daga wannan malamin ba ko daga wannan isnadin wanda madarar sanadin shi asalin sanadin wani ya rawaito hadisin irin wannan to amma aka samu wani masani da ya yi daidai da shi ya kama da shi fa huwa shahid to wannan shine ash-shahid a wajen a wajen malaman hadisi a menene madar aslus sanad a hadisi in suka ce aslus sanad a wani bangare ne ake kira aslus sanad yanzu misali idan idan muka ce am a tauri yana ruwaitowa daga Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair daga Aisha daga manzon Allah to menene asul sanad a wannan a wannan Aisha Aisha tace asul sanad saboda akan ta ne dama isnadin yake yake kai kawo wanda daga shi to an riga an ketare iyaka da an zo wani sahabi an ketare iyaka da ba maganar wankewa da baci yana da alaka da wanda yake bayan sahabbai ne saboda haka asul sanad din yana farawa daga sahabi ba wai ba wai daga daga manzon Allah ba to mutaba'a nan shi abinda al-hafiz ya zaba kuma shine galibin manyan malamai suke akai shine wato a samu akwai wani madarus sanad ko aslus sanad ko kuma wanda ke gaban aslus sanad ba ba Allah ba ko sahabi ko tabi'i a samu wani shi ma yayi ma wannan rawun mutaba'a ko dai kai tsaye daga wurin malaminsa ko kuma daga wurin malamin malaminsa an fahimci an fahimci maganar ko yanzu misali idan malik ya ruwaito daga shi isham ibn urwa din da na faɗa isham ibn urwa ya ruwaito daga urwa urwa daga aisha to kuma sai aka samu wani almajirin isham ibn urwa ko manya wanda tsari kuma malik ne ko na kasa da su kaɗan kamar wakil ibn jarrah yana ɗan kasa da malik wakil ibn jarrah ru'asi yana ɗan kasa da malik amma yana ruwaya shi ma daga isham ibn urwa sai ya ruwaito wannan hadisin daga hisham sai zai yi malik wa kenan ya mara masa baya idan kuma aka samu ɗaliban malik duk ba su wato ko kuma aka samu daga tabakan malik ba samu wanda ya mara masa baya ba amma sai aka sami hisham ibn urwa shi ba shi kadai ya ruwaito ba sai aka samu wasu daga cikin almajan urwa ibn zubair su ma su ruwaito to kaga shi ma wannan mutaba'a ne amma mutaba'a ce kasira ba tamma ba an fahimci su abinda malamai ke magana saboda haka biya da ake tsammanin wanda ake tsammanin cewa ya tafarji da hadisi daga wani daga malaminsa sai bayan an bin an ta taburi an yi bincike aka ga cewa yana da wani wanda yake mutabi'i da ya mara masa baya to da'awar tafarruj din da wannan mutaba din ta takwarni ta gushe kuma shikenan ya ya zama ya sami mutaba'a sai dai mutaba'a kamar da na faɗa yanzu ana iya samun tamma da kuma naqisa mutaba'a tamma shine wato rawun ya ruwaito daga shi asalin malamin nashi yanzu misali a sami malik suwaye manyan almajiransa abdurrahman ibn mahdi yahya al-qattan al-qanabi abdullahi ibn wahab waɗannan duk kowanne su aka samu shi ɗaya ya rawaito hadisi aka tsammanin cewa ba a ji wannan hadisin wani yana rawaito daga malik ba amma sai aka ce ya mara mashi baya daga malikin kuma daga shi isnadin baki da wannan mutaba'a ce tamma mutaba'a tamma shine wato an yujat mutabi'un lahu an an nafsi shaykh an shi daga malamin nasa shi dai asalin malamin ita kuma wato al-qasira shine mutaba'a lirawi ya zama daga malamin malaminsa wanda ke gaban malaminsa allazi kana fawqa shaykhihi ash-shaykhu allazi fawqa shaykhihi an fahimci bambancin yanzu misali ba daga malik ba a can urwa aka samu a can hishamu aka samu wani yayi mutaba'a ma malikin kenan shi to kaga tunda wannan mutaba'a ce qasira sai a ce to an samu mutaba'a amma dai mutaba'a ce qasira Allah sa an fahimci shi wannan ilimin in an ba a fahimta ba kamata a bayani abu biyu shi ke karya garan bayan ɗalibai idan baka gane ba kai ta rage da kai ka ce ka gane kuma ko ka gane a yanzu ka gane in ka tafi kuma kai ka je ka manta tunda ba za ka yi ba za ka yi marasa ba ba za ka yi shi kamar lissafi yake shi lissafi ko wani za a gaya maka in baka je ka dan yi hore kanka ba to ba za ka iya ba saboda haka ba zan iya cewa dole zan sa zan sa ido ga kowanne ku ya je ya kawo na gani ba amma kuma muhimmi ne duk wanda bai fahimci wani abu ya magana da mun waɗannan abubuwan da kuke gani shine hakikanin kanikacin ilimin hadisi na a hadisin da ake magana wanda bai fahimci waɗannan ba to gaskiya zai ga maka ga abin da shi bai tafi daidai ba an fahimci mutaba'a mutaba'a ko ta ba ku kasira to shi a sai shi malik mana ya ce mana kuma wa in wujida matani yushbihu fa huwa shahid idan aka sami wani matani da ya kama da irin matanin da wannan bawan Allah ya ruwaito wanda ake jin cewa kamar shi ya ya tafarrujin hadisin shi daya to aka samu wani daga ko dai sahabin wani sabani ne ya zama an samu wani matani da ake ruwaitowa daga wani sahabin wannan shine asalin abin da suke magana daga daga shi daga shi wato da shahid ibn umar ya rawaito sai a ce wannan hadisin hadisi ne ko ne garibun min hadisi ibn umar ko hadisin fard min hadisi ibn umar ana faɗan wannan sun dafi cewa garibin kamar yadda ko san atimi biya yana yawan faɗan haka da ma sai aka samu hadisin kuma an samu irinsa daga abdullahi dan abbas daga wane abdullahi dan abbas yanzu kaga an sami wato mutaba'a ne a yare amma su a wajen malaman suke shi wannan shahid kamar shaida yake masa sai su kira shi zama shaida ko dai a lafazi da ma'ana ko kuma a ma'ana kawai ba dole wai sai an samu wai lafazi da ma'ana kini da kini ba a yanka ce kini da kini wannan zai wahala kowa da yadda ke hada shi ko ni yanzu in gaya muku magana insha Allah za ga yadda kai mana zai ta'abiri ya ce ya ce kaza daban wanda wani zai faɗa daban sai ya dan canja in ni kafa na ce in ya tashi ce ya ce na haba abu ne guda daya saboda haka waɗannan abubuwan ko da wato ta ma'ana ce kawai aka samu wannan malamai suna cewa ya zama shahid to wannan tafrikin da muka yi bambancin da muka faɗa yanzu wannan shine mu'tamad shahid shine wato sahabi daban-daban amma matabi iri daya mutaba'a sahabin iri daya in tamma ce daga malamin wanda ake tsammanin shi ya yi tafarji da hadisin in kuma mutaba ce qasira daga malamin wanda yake saman shi zuwa ga wannan sahabin amma wannan shine al-mu'tamad fi at-tafriq baina ash-shahid wal wal mutaba'a wasu daga cikin malamai suna da wasu maganganu banda wannan sun ce mutaba'a shine wanda aka samu lafazin sawa'u daga sahabin ne ko ba daga sahabin ba wasu sun ce in dai lafazin iri ɗaya ne to yana mutaba'a su a wajen su wa shahid shine wanda aka samu ma'ana ko daga sahabin ko ba daga sahabin ba wannan dai magana ce da wasu daga cikin malamai su ya faɗa kana kuma iya ganin wani lokaci mu shahid an ce mishi mutaba'a wato mutaba an ce mishi ko mutabi an ce mishi shahid ne hadisi shahid mutaba mutaba shahid wannan duka haza wannan la ya buru amma dai yanzu dai ka fahimci me yake islahin malamai a wannan babi kamar da misalai ba fara misalai daya biyu ko da misalai ake gane abubuwa daga cikin misalai da zaka ga a wannan bigiran malamin mu suna kawowa shine wato hadisin da imamu ash-shafi'i ya rubuta a cikin al'umma hadisi ne kun saba da shi a cikin yana cikin mutu haka an saba da shi hadisin malik ibn anas daga abdullahi ibn dinar galibi malik hadisin malik daga nafi shi ya fi shahara amma akwai hadisin malik daga abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar almadirin ibn umar ne shi ma kuma baransa shi ma kamar yadda yake maula ne lafi yake maulansa shi ma abdullahi ibn dinar haka ke maulansa shi ma ɗaya ya girma ya to shine Abdullahi bin Dinar yake ruwaitowa daga Abdullahi Abdullahi bin Dinar yake ruwaitowa daga Abdullahi dan Umar mazalla ya ce ashharu 29 fala tasumu hatta tarawul hilala wala tufṭiru hatta tarawhu fa in humma alaykum fa akmilu al-idda 30 kun san ku abin da yake can usul akan me aka ce faqduru ko eh wannan faqduru haka yazo da wannan lafazi da yazo da magana fa akmilu ba to wasu daga cikin malamai saboda imamu imamu shafi'i shine aka samu ya ruwaito wannan da wannan lafazi cewa fa in humma alaikum fa akmilu al-idda 30 wanda kaga a haka yana bada asalin ma'anar me faqdu din faqdu akwai ma sabanin malamai wajen me fasaran faqdu da manzo Allah ya bada ana to a ce kaza a ce kaza hanabila musamman hanabila ba sai imamu ahmad ba suna da wani fasara da suke yi wai a tabiyikin watan baki daya wannan duk wasu magana ce wata take ba haka bane wannan hadisin wasu bangarori duka sun zo inda ba faqdur ba suka ce fa kamilu fa akmilu wanda kina faqdur yana magana ai fa akmilu al-isha ku cika wato kidayan kawai to imamu shafi'i shi sai mutu wannan wata kila imamu shafi'i yana da lafazin duka guda biyu amma sai zaɓi wannan fa akmilu saboda shi fakihi ne fakihi galibi ya kusa ya kawo abin da zai amfani da shi wajen hujja to shi ne sai ce fa akmilu idda ku cika idan aka sami rama a sama girgije a sama ya sanya ya shamakance ku daga ganin wata to ku cika idaya ta 30 wata ba ta baya wuce 30 dan haka kar gobe shi ke na kullu azumi wannan shine abin da abin da imamu shafi ya ruwaito da wannan lafazi daga malik ibn anas an san hadisin daga wani malik amma daga malik ibn anas wannan sai wata malamai suka dan banin cewa imamu shafi shi kadai ne ya tafarrudun wannan ruwayar daga daga malik to wannan muka ce alfardu alfardu nisbi ke fa da mu ai wannan hadisi an san shi daga wata daga wata hanyar ba ta malik ba amma wannan inna ma tafarda bihi malik ash-shafi'i bin nisbati ila shaykhihi malik ibn anas sai shi alfardu nisbi ai bin nisbati ila shaykhin muayyan na'am sai suka sai suka sai suka ce imam shafi'i kusan shine wato yana da cikin garaibu shafi'i an malik garaibu shafi'i an malik ibn anas da ma lokacin da aka yi bincike suka ga cewa ba kowane da mutum almajirin amma malik bane suka zo da lafazin faqduru lahu dinna fa in gumma alaikum faqduru lahu ba kowa ne ya kawo ba ba kowa ne ya faɗi wannan lafazin ba daga cikin almajirin imam malik akwai abdullahi ibn muslim ibn maslamat al-qalabi wannan yana daga cikin wanda motsa safi kowace motsa da kyau kusan yanzu ya sani na dai wani bangare ne aka buga amma ko a yanzu in ka shiga inda aka buga ne zaka je yana yawan cewa karatu ala malik ya an ya ayi mai yana ganin ba shi mu ita ce mu tsasa tafi wata kowa za ku ga Imam Abu Dawud da galibi riwaya da yake daga Malik yana yawan yin riwaya daga ta hanyar motsan da yake ta hanyar Abdullah bin Mas'ud al-Qanabi saboda wasu daga malamai suna cewa riwaya sa ta fi inganci kuma sannan shi ya yi kokari galibin hadisan shi ya karanta ko kuma an karanta ne a gabansa karatu mai kyau arzi mai kyau sabanin ya hayar laifi na farko ya hayar laifi ya zo ya ci da shi karshe karshen rayuwar malikin da tsammanin ma ko rayuwar shi kan da zai rasu ne ya zo sannan kuma shi ba fakihi ne cancan sosai ba shi kuma bai san hadisi ba sina asa bace kan ji ba fakihi ba hadisi ba sina asa bace game da ibn abdul bar ya fada saka yana da kurakurai da yawa da yake yi motsansa kwata-kwata wacce take muke karantawa ba ta ma yi kusa da motsan manyan malaman ba wasu na cewa ko abdullahi bin masarautar al'anabi ko motsan abdullahi bin wannan yusuf a tunisi haka haka ne motsan shafi shi ba ne motsan yahaya yahayar wannan yahayar magaribi wanda imamu sun ke ruwa daga wajensa yahaya bin yahaya almagharibi shi ma a nesa buri almagharibi almagharibi yana cikin almagharibi saboda bambanta shi da allaifi shi ma motsa suna da kyau kwarai da gaske ma musun ta hanyar shi yake ruwaya ba da shi kuma akwai wanda za ga irin su an san su manya ne su ga imamanci kuma ga kuma ruwaya daga malik ibn mahadi alqaffan da sauransu ba fa zaurance nake ba to akwai wanda suka tsammanin cewa imamu shafi'i shi kaɗai ne ya rubuta wannan hadisi da nan da lafazi cewa fa akmilu al-idda 30 to sai gashi an samu imamu shafi imamu wato abdullahi ibn maslamat al-qanabi sai ya rubuta hadisin shi ma daga malik bi sanadi sawa da wannan isnadin shi ma kuma sai ya ce wato fa akmilu al-idda 30 wannan hadisi tana cikin sahih al-bukhari kuma wannan mutaba a ce tamma ko kasira tamma cikakkiya kenan to kaga yanzu da'awan tafarrudi da ake cewa imamu shafi'i yayi tafarrudi da wannan hadisin kaga ta kau shi sa imamu ibnu hajar ke cewa ma dhunna fihi tafarrud bi hadithin an shaykhin thumma bi tatabbu' wujida lahu mutabi' mutabi' mu'tabar zalat da'wa tafarrud li wujud al-mutaba'a an fahimci maganar da shi su al-hafiz da suke faɗa mutaba'a ko mutaba'a ce tamma wannan sannan kuma da aka ƙara dubawa sai aka kuma mato kuma akwai mutaba'a kafira saboda ibn dinar akwai akwai wanda masa mutaba'a shine nafi' nafi' maula ibn umar shi ma ruwayan sa ke sahih muslim lafazin sa faqduru 30 kaga can wannan faqduru lahu haka aka faɗa jama'a aka ce faqduru 30 an fata 30 din shi ma da ya zo ya mai to wannan riwaya tana cikin ita ma sahih muslim to kaga wannan mutaba ce qasira ko kuma tamba tun dama muke mutaba ana ta iya samu koya da ma'ana qasira ce wannan me zai zama qasira saboda madarar sanad na wancan na wancan bi azan bi dinar nan kuma ya an canja malamin kuma yana saman malamin sa ba malik ba malamin malamin sa malamin malik afwan to kaga wannan ya zama mutaba ce qasira sannan kuma su din duka guda biyu akwai wannan ibnu kuzaima ya ruwaito da lafazin takammilu 30 wannan riwayar riwaya ce ita kuma ta Muhammad ibn Zaid daga kakansa ibnu Umar Muhammad ibn Zaid Asim ibn Muhammad ibn Zaid yake ruwaitowa daga babansa Muhammad ibn Zaid da kakansa shi kuma ibnu Umar shi kuma ya rubuta da lafazin fakammilu 30 fakammilu 30 shi wannan shi ya zama ta ma guda ba ce kasira guda ba ce kasira tunda dai duka suna yin ruwaya ne daga Abdullahi na Umar duka asulu sanadin sun haɗu a asulu sanad hadisin kuma wannan din na kawo wai ina son kawo ta amma kasira sai mu kawo shahid shi ba hadisin kuma yana da shahid daga hadisin da imamu da imamu nasa'i ya fitar da shi hadisin ibn abdullahi dan abbas muhammad ibn hunayn yake rawaito daga abdullahi dan abbas da lafazin da lafazin ma'anar hadisin ibn umar shahidu ne lafazi ko ma'anahu da wannan lafazi nan fa akmilu al-idda 30 shi ma haka ya rawaito riwaya tana cikin sunan na nasa'i to wannan kaga muta shahidi shahidi amma idan kaga wani malami ya ce mutaba karka da ba wannan ana son a gaya maka ne istilahi ma za su taƙarra alaihi a halin istilah to wannan shi ne amma don kaji kaga an saba to wannan kuma karka damu ko su masu harkar suna da dama su zo da abubuwan da shi gani ya dace su zo da shi to yana da fatan an fahimci an fahimci wato abin da muke magana insha Allah ta'ala abu hurairu kima ya yi ma ibn umar mutaba'a harwa suna cikin sahih muslim bukhari da muslim فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين kaga ka tabbatar ba da huda ya fada ta lai li sha'ban wanda wannan shi ma wato yana taimakawa da fasara da ba wannan hadisin kun je kun malaga ma anansa akwai sabani malami da yawa kan shi wajen ma anansa da yake nufi kaza kaza kaza to an ga je ka kawo hadisin ibnu abbas ibnu umar abu huraira to gashi sai kaga duk awwan sai ga fito maka fili imam muslim yayi kokari shi da yake galibi a waje daya galibi idan kana son kai tafakkuri a hadisi kasan ka fahimci alfazinsa da kuma yaje ne ya dawo a to idan a cikin asahihai ne sun fitar da shi to daga je wurin imamu bukhari ba da kaga wani imamu suna to shi a wani irin kawo maka da alfazin da sai ka tsaya kaga a shafi ne daya biyu kawai sai ka sai durudurin ka amma bukhari zai ce ya kuma kashi adam kuma sai ka cewa aika ka wuri aika ka wuri aika ka wuri sai fitar da shi wanda ta yawo da kai kuma shi galibi in ya zo da bani shi babinsa shi yana yin babin abin da kawai zama sabon wani kawai da fikihunsa sai shi mujtahid ne saboda haka wani lokaci ma shiga kwakwalwar bawa da ma tana wahala kwakwalwar shi me yasa ya wannan babin ko me yasa ya kawo hadisin a wannan wajen sai ga diya baka wuya da masu sauran sauran ɗan uwansa malaman hadisi yin su imamu muslim da su imamu abu dawud za ka ga galibi abin ya fito maka fili tamkar ranar lokacin azhar imamu muslim shine yayi shi yayi shi kitabu ne yayi ko ko abwab ne ko duka biyu ne yayi alkitabu shi eh to me za ka ce mana abwab wala abwab da muke gani babu kaza ko nan ba shi waye eh eh malami karanta ko ko a saurare kaje eh to ai ina yi musu ne saboda karfe shi eh gaskiya ne ahsan barakallahu fik akwai wanda yake da wata ta cewa kuma abin da fara haka yake kusan kitabun kutubun nasa ne amma abuwa ba na ba nashi ba ne su sauran masu shura su suka yi tasarrufin su wani lokaci kuma ma sai ka ga kamar abuwa ba ba dan dace a wasu wuraren ba amma dai sun yi kokari ai mu yanzu ba ka ban ba za mu gane ne ba abuwa ba a gaskiya ne a kaga yanzu dawa sun yi dawa ta yi yawa mu yi hakuri mu tsaya mu karatu abubuwa sai addu'a mala ce wa tatabbu'u turuq lidhalika huwa al-i'tibar tatabbu'u turuq ka je kana bin hanyoyin hadisin ai turuqul hadith kana bin hanyoyin hadisi din kana karere cewa kana bin diddigin hadisin to wannan shi ake shi al-i'tibar yin izina da hanyoyi saboda ka kaga al-i'tibar ba shi ne mutaba'a ko shahid ba shi hanya ce a tsariƙul mosul ilal mutaba'ati aw shahid shine wato shine al-i'tibar sabanin wanda yace yace abu ne guda daya ba abu ne guda daya ba saboda haka in ka ji sun ce wannan sun kawo magana mutaba'a da shahid al ba kamar da zaka ga ibnu salah ya kawo ma'rifatu al-i'tibar wal mutaba'at wa shahid ibnu hajar yana cewa dan me zaka kawo da mu al-i'tibar ba shine shi al-i'tibar hanyar ce ta farkin ne da zai kai ka zuwa ga dan me zaka kamar ina ganin wannan an matsa mishi ne kawai ya za a hana mutum ya faɗi magana da yake so ya faɗa tunda ai galibi da zaran ka ga mutaba'a da shahid abin da ke fara zuwa ya fara zuwa kuma sai shine al-i'tibar ya zaka yi saboda ka sheka maka shi baki daya a waje daya ina ganin cewa za a dole sai ai takibi kusan takibin wani lokaci cin duniyan tana yawa ta'akubin da shi ya masa ba wai dole sai an masa ta'akubi a wannan ba saboda haka dai al-i'tibar shine wato tatabbu'u turuq mutum ya je ya bi hanyoyin hadisin ya kalailace ba ba wai shi al-i'tibar qasimul mutaba'a wa shahid bane baya ciki to wannan da ko gani an yi maganar mutaba'a an yi maganar shahid an yi magana kuma al-i'tibar din wannan abubuwan guda uku duk wanda bai iya shi ba zai iya gane hadisi ingantacce ba duk wanda bai san wannan abun din ba to ba zai iya wace ba je kai sina'a hadisi ya kana kacin hadisin ka ya zo da kula ba zai iya zuwa da koyi saboda a kusan musamman mu a wannan lokaci in kana da ma wato jin daɗin ilimin hadisin to shine ka zama ka yi hamun wannan bangaren ka iya bin hanyoyin nan yadda ya kamata wanda shi kuma yana buƙatar haƙuri duk da yanzu an sami dan abubuwa suna kan taimakon mu magana ta Allah dan na'urar duk suna taimakon mu yanzu ga cikin sauki haka shami lallan haka in ka sa maka za ka dan nemo ka wurare to ko a hakan a hakan kai ka san akwai lokacin da wani hadisin zai sha maka kai wallahi wallahi ba ba ba wai wanka ko bacci wala ko bacci kake sai ka tana shi wani lokaci akwai lokacin da kawai kana cikin tafiya ne kana wani abu wata fa'idar da za ta ne za ka kawai taɓa ganin hadisin a wani waje ko kaza ko kaza in kai wasa in ta waya ce to yi ka je ka samu wani waje ka rubuta to haka manta da ka dawo ka in ba ka ka yata wato abu ne wanda yake ina da sambati kwarai da gaske shi yasa shi yasa ka je wai ka zo ka ce zaka wani kantar ko wani da ka ji ana cewa a'a ba hankali kaza kaza kaza kaza to duk wannan an san me zaka je ka cidda ne an san me zaka je ka cidda shi wannan ilimi ilimin da dan hakuri kaga shi ba ilimi ne wanda yake galibi a zuwa tambaye ka dan tsarki azumi waye da sauransu ba ko kuma kullum dan alhalin birni kana shi kana bashi fatawa in zai yi da kamfin ce da kai shi zo wajen ka kai ma daga nan a ce to ana zaka ba dauka shi ya ga hadisi na mai zuwa maka wallahi sai da ko kai dan Allah ko kuma ka ce musamman mu a lokacin nan ko kai dan Allah saboda ka ji dadin abin kai ka san ilimin kana jin dadin shi ne ko kuma ka ce za ka jira ka yi kuɗi da shi ko kuma ka samu wata duniya ta ba gudun yayi baka duniya ba wanda zai dan kace hadisi sahihi zo ga kuɗi ba yi baka wannan ba yi baka a wasa bani yanzu ko in ka dan fara zuwa islamiyya dan dan yanzu haddan nan in kai kana mabani kawai da ko da ko dan ba dan rawani ka fara sawa kai ma ka ce ka mu da makaranta in sha Allah za ka dan samu abincinka za ka ga kana gabatarwa kana jikitarwa amma wannan ilimi duk wanda ya zaɓe shi da ya zaɓe shi ne dan shi ma ya san ba sai makan shi kawai zai je zai ta nema Allah ya kyauta to saboda haka wannan bangare na shi al-i'tibar da kuma iya tartibul mutaba'at wa shahid akwai bayan ka ji ka nemo duka hadisan aure daya akwai da ake tartibin su sai ka iya jerantawa jeri yadda ka gana yin jeri na daki sai ka iya in ka zo kana takuda abubuwa dan gani za a ce da wannan ai kana wahala masu karatu sai ka zai sha wuya to za ga shi ma wannan da dole sai an koye shi to idan mutum sai mutum ya zo yayi wannan yayi dan turuq ya fara kawo su mutaba'atin mutaba'a kuma ya kawo mutaba'a tamma na sanan mutaba'a kasira ya gama mutaba'a kasira sanan sai ya kawo shawahid na hadisin sannan ne zai iya cewa to wannan hadisi ala dawi ma salafa aw ala ala dawi ma taqaddama fal hadith yatahasan bi hadhihi shawahid aw al hadith fal hadith fal hadith hasan sahih hasan li dhatihi sahih li ghayrihi da ire iren wadannan abubuwa sai kaga wadannan kalele ce wanda ka saboda haka ba baya cikin baya cikin wato hanyoyi na manyan malamai kawai ka zo ka ce wannan hadisin wani wani ya fitar wani wani ya fitar da shi yanzu kuma wani iya wani da can ana iya sarara maka kasan kayi bincike amma yanzu kan huta kana iya cewa kaza kaza ce maka eh wannan yana cikin bukhari da lamba kaza muslim lamba kaza ko ana iya yin wannan eh ga iya a iya yi a ilmin hadisi da sauran kayan eh da sauran kayan eh eh a da kila je gaba amma da ayar dai muna cin gyaranta in ka cike kake da ita za ka yi to babu ba ba ce ya yanzu zai kwaye maka baya wani da gaske ai kaga ilimin hadisi akwai wani abin da zaka gani kai kanka a kamar yadda malamai ke faɗa akwai sanda jirasan hadidiyya za ka ga kowane hadisi da irin jirasan da zaka masa to na'ura ba ta iya wannan ba yanzu misali in aka ce yana da sauki abin da yake da malamai sun ittifaki a ce duk hadisi in ta zo ta hanyar Muhammad bin Isa hadisi ne hasan duk hadisin ya zo ta hanyar Muhammad bin Adlan hadisi ne hasan wannan yana da kwamfuta da iya wannan saboda ai an riga an program ɗinta akan haka bar mata ce wannan to amma ana iya samun wani hadisi ka gani ka ga wato hadisin yana bukatan tsauran sa ido tukuna sai an kai an dawo an yi nan an yi nan yanzu kamar hadisin da aka sun yamma samti إلا في وقت ولد عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لها عنبة أو بشجرة فليملقوا za ku huta da mutum maka hadisi hasan sai za ta yi takalidanci da ba to ai wannan hadisi hasan din ka ba je hasan din sai an shawiya sai an shawiya tukuna da mun ga haka za ka idan ta sama sha'aba fa ta sumu da kawai ba da mai gashi alala ba fata isnadihi fa ha mai imam ahmad ibn ibn mahdi na hadisin mun da shi kai haka idan wannan wannan fahimta ba ta iya ba ban da zane ba ko yanzu ba a sami wata fitinanniya ko ita ma sun an ce sai da an yi programming ko dole sai an sai an yi programming ɗinta saboda haka wannan shine abin da shaku albani ba tun yau ba ya yi magana cewa ɗalibai su mai da hankali kwarai da gaske wajen kyautata na na to hanyar da zaka bi a'a yanzu ka fara kawo shi akan bangaren ilimin hadisi kenan sahihi da da'ifi akan shi zaka fara tukuna akan wanda zaka fara ba zaka bi maganar matani ba ko ma'anarsa wannan daga baya zai zo zaka fara ne akan ya inganta ko bai inganta ba kuma hadisin da aka rawaito shi malam wanda ya ruto ya kawo shi daidai ko ya yi kuskure ana iya samun hadisin ya kawo daidai da kyau a bawon takalma guda ɗaya da ya ƙara sai a ce wannan ɓangaren shi ma ba idan masa ba to ba za ka taɓa gane ba sai ka haɗa su sai ka haɗa su waje guda tukuna ka zauna ka yi ta wata karkarewa ka bi malamai shi za ku iya gani ana da masail sosai a wurin zai ta tambayi imamu ahmad ya haibin ma'in yana da masail da tarihin sa ana tambayar tambayoyi ake yi wane da wane hadisin wane ba hadisin wada fa iya rubuta hadisi hadisin wada fa dake rubutawa daga malamin sa wani yayi ko bai ba wani a kai da shi wani a kai hadisin sa hadisin sa gaskiya shi da yake rubutawa daga at-tauri baya cikin manya Abdurrazzaq Sanani su Qabisa su Abu Ahmad al-Dimari wanda ta sa daga cikin yan ajin baya baya da su su Abu Hudhaifa nam Abu Hudhaifa al-Basri duk sa daga cikin yan ajin baya baya a ajin ajin ajin wannan at-tauri in malik ne yanzu ka misali alhadadani yana da motsansa motsansa kana shiga za ka fara ganin yan kurakuri a ciki to wannan an san daga laifin wancan shi shi wancan ne akwai irin nasa wanda za ka sawara da ya nima motsa ba mai kyau wuce to da ka an sai yana da rauni a abubuwa na
wannan shi ne malamai kamar na da kai
za a yi itibari da shi wato ba wani ya inganta shi bane ba za a yi itibari da shi don watakila za a iya samun wasu in suka ce rawi za a iya itibari da shi wato ba za a yadda hadisan shi baki ɗaya na iya bayar da yana da asali saboda haka in aka samu wani rawun ya mara mushi baya to kuma zai iya zama yana da ɗan hujja-hujja zai iya zama kuma ana magana wannan hadisi ne mu'tabar wanda za a iya lura da abin da yake faɗa a lura da wasu hanyoyi ya zama ya iya ba da hujja ko da hujja ce majmu'iyya wanda suna amfani da ita yau ya danganta da yanayin da suka zo suna malaman hadisi suna da islahat da yawa kuma doka ba doka ce guda ita ke hadi da maganganun su ba suna da maganganun da yawa daga munkar da shar kamar da muka faɗa wancan karatu yanzu misali kaga a zuhuri akwai wanda zaka san kusan banka da ba hadiwayar zuwan baki daya yanzu zaka kan muna da ma'amar ibn rashid al-asadi muna da malik ibn anas muna da sai wani sai uqayl muna da shu'ayb muna da az-zubaydi an dan manya almajiran malik a zuhuri ne wasu a madina wasu a sham wasu a wurare haka ke zai sari idan za ka kawo wanda ɗaya daga cikin hanyoyin ne ba wai duka ba za ka kawo hadisin da aka rawaito daga zuhuri amma za ka zo ka ce wannan imam bukhari ya fitar da shi ta hanyar wani wani wani ya fitar da shi ta hanyar wani to in ka tashi ba waje ba za ka duka kawo duka isnadodin ba duka duka cikin littafi in za in kana son ka fara daga zuhuri ne tunda kan shi ne madarar sanad din sai ka ce to akhrajahu fulan fi kitabihi min tariqi malik ibn anas ka ka tsaya nan sai ka dauko wal tafi wa akhrajahu fulan fi kitabihi min tariqi ma'mar ibn rashid al-azdi kamar abdullah ce da asalani sai ka ce sai ka bashi anan wa akhrajahu fulan min tariqi muqayyid wa akhrajahu fulan min tariqi min tariqi fulan min tariqi zubayri to sai ka gama idan biyar ne ka tara su auri daya sai dukkan suna ruwaya daga malamin su malik sai ka ce to hamsatuhu jami'an an zuhri an fulan an fulan an fulan anni an anas bin malik an rasul sallallahu alaihi wasallam qala kaza kaza kaza kaza in ka gama kuma idan akwai in lafazin ya dan sha babban amma lafazin wani kai amfani da shi ce wallahu li fulan to wannan ka kai yanzu kai ta khariji ce kai abin da ake ta khariji yanzu wani ɗaya daga cikin hanyoyi ne ba shi ne duka hanyoyin ba ya danganta da yanayin wani tafarki za ka yi kusan a lokacin nan da da muka matsa ma kanmu sai mun koyi harkar nan to a gaskiya al'amari akwai wasu tafai da na mai da su kusan abokan hira ta duk in zan yi takhalijin hadisi to zan je in dauki shi yadda wancan din yayi sai a kan shi zan gina wannan abin kuma gaskiya wannan abin ya taimake mu ba za mu iya mantawa da shakwa albani ba irwa'ul ghalib din nan nasa irwa'ul ghalib shakwa albani abinda albani yayi yanda ya kusanto mana da ilimin nan to hakki ne akan mu diya ne muka samu damar masa addu'a ilimin gabaki ɗaya bakar wuya ake ci a da amma wallahi wannan bawan Allah ya sauƙaƙa ilimin baki ɗaya ake gane shi to banda shi kuma daga cikin wanda na yi amfana da shi sosai shi a saririnsa ne shi ma al'alama ahmad shakir ahmad shakir musamman wannan mujallar ɗin farko da ya yi ma musan nema muhammad ni in particular haka na amfana da wannan wuri sosai sosai sosan gaske kusan na mai da su ina ina tasaffuhi baki ɗaya babu abin da nake kallo sai in ga ya suke abubuwa to wannan shi ma na amfana sosan gaske banda shi kuma sauran aikace aikacen ahmad shakir ahmad shakir ba to ba karamin gwani a harkar nan ba karfi wasa a al'amarin shi to banda shi kuma sai littafin atamiz zamana da al'ikraf amma na fi amfani da al'ikraf ɗinsa al'ikraf shi ne wanda hadisin da wato imamu nasa'i ya kawo wanda yake tsakanin shu'ba da da attauri wanda ɗaya daga cikin ya rawaito hadisin da ɗaya bai rawaito ba to akwai kusan malamin muhammad sani umar ya yi masa aiki al'ikraf sunan littafin to yadda a littafin zaka ji malai na cewa shi ya yi mashi wani dan takariji ne wasan to dai wannan shi shi mu ya duk waɗannan waɗannan mu suka tance mu muka bibiye shi akai akai in an kuma ana tashi ana abin nan har dai muka zama muna dan gane me ake yi to da haka wannan takariji ku kula kwarai da gaske da dan yanzu shi ma abubuwan da sun harki ne da yawa wasu kowa na shiga ciki to ku samu malamai manya wanda aka musu shi da sun iya a wannan zamani dai a shakul albani al'allama ahmad shakir in kuma kana son in kara maka da na uku to abu sakar huwaini abu sakar huwaini a da can galibi littafin samu da muka amfana wanda da galibi shi muka fara samu muka duba shi algautul makdud aiki yayi za ka gani ba wani kare da cewa yake ba amma dai kai da kana cikin tafiya za ka gane mu mijan wannan motar ya iya dauka ya iya dauka kimar siyarin yadda ya kamata za ka ga wani za ka ga shi ake sadi ya cika maka takarda amma kana cikin za ka ji duka gaji saboda bai iya daukan riba abin ba amma ku tafi koyi za ka ga yadda yake riba abin to akwai littafi wanda kwanan ba zan yi da yawa bayan rasuwan shi da ba jima aka wannan ko audul jami da kowane ne wani littafi makamacin wannan to shi ma nake bin tasaffihinsa nake bi sosai na bi sha'ida shafuka da yawa haka wanda yake yi ma wannan imamu a tabarani wato istidraki ma abubuwa zai ce zai ce wannan hadisin garibi ne ko waye waye ce a ba haka bane ni na ji na gano yana da abu akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kamar yadda ibn hajar ke cewa fa man dunna fihi tafarrud sai aka samu shi mutabi to fa karza da anhu zalika al-ism to shi yayi nan kudi ya huwa na Abu Zakar Hoyi to a ci gaskiya shi ma akwai aikin sa sosai Abu Zakar Hoyi har yanzu aikin sa bai yawa mu a hannunmu ba kasancewa yakan dade yana aiki baya sauran fitar da aiki shi to amma dai in da ya zo maka to zaka fahimci wannan gaban kafafe ne a aiki in ko an cikin mu yana nan gida akwai wanda dai suka aka yi kokari aka kokarta amma al-iqrab dai na malam dai musamman dalibi dai na sama na kasa kasa dai har ma dai har mu din ma har ma mu wuce wannan ne in bare duk mutum ya duba al-iqrab gaskiya malam ya taimaka kwarai da gaske a gashi a media gashi a pdf gashi a pdf kaje ka buga wani pdf duk yana da har yanzu kuma yanda yayi abin yayi yanda tarihi zai gane al-iqrabin wani lokaci a tamiz wani lokaci yakan yi wasu abubuwa da sai mai dan ido amma in ka al-iqrab zaka ga kusan yanda yake yi din usuluba yanzu ne mai jan mai jan dalibi yana tarerayen shi sosai da gaske saboda haka wato shi shi takariji ba shine al'azu ba al'azu shine kawai wani wani ya rubuto ko kwamfuta wani iya wannan ko a wajen muhaqqiquna ba shi takariji kawai shine kace wani wani ya rubuto shi ta hanyar wani kai shiru ba baka ba ka bar mutane a cikin duhu baka ga musu ya inganta ko bai inganta ba sai dai dama dan ba harka bace kuma kamar yadda shi wannan bashar wannan wasu nasa wannan wanda bashar awad ma'ruf wanda ya shafi tahbibul kamal kusan babban malami ne ta bangaren rijal kuma tahqiqi sosai na ilmukan hadisi musamman yana cewa da Allah yana ba mutane shawara idan ba harka bace wannan harkar in haka shi kamar shi yace kaga ni ba na iba wajen wani kaman adabi ne nake jin yace ko ina ne in je in ce zan yi duk da ba wajen ido bane yana da shi amma sai bari in ta hakikin wurin da hadisin abu ka tsaya inda ka iya shi kai shi hadisi da zaran baka iya ba to kada ya fara jan shi za a gane ka inda kai ba ɗalibin shi bane wallahi kana farawa kana farawa ina tabbatar maka in kai wasan hadisi na farko za a gane cewa to wannan wannan yanzu ya fara shigowa to in kai karan ba za su ga in kuma wato da dan sauran ka to shikenan kuma Allah Allah ta mu sai ka shekwa albani yana cewa a wajen muhajjibuna ba shine kawai ka zo ka ce wani wani ya fitar wani wani ya fitar ta hanyar wani kawai ka shiru ba ka ban ma cikin duhu wani ai mugunta ka mana ka gaya mana ya inganta mana ya inganta ko bai inganta ba kawai ka gaya mana amma ba ka mana dungu ka mana shiru ba duk da wasu daga cikin manyan malamai a baya za ka ga sun yi saboda a lokacin akwai himma amma yanzu mu yanzu ba wata himma kawai ka wanke mana ka bamu abin da shekwa albani yayi wannan shine abin da yake dar kawai daidai kenan ثم المقبول ko ko ba ta ba amma wannan ai kowa gane shi ba mu wuce shi insha Allah thumma thumma al-maqbulu sanan hadisi wanda yake karbabbe bi qasimai al-hasayi aw aw aw al-hasan hadisi wanda yake karbabbe ko dai hadisi ingantacce ne ko hadisi ne hasanun li zati ko kuma ne shayrihi in salim min mu'araba idan ya zama ya kubuta daga wani abin da yake cin karo da shi a zahiri fa huwa al-muhkam to wannan a wajen malaman hadisi nake na shahadi hadha hadithun muhkam wannan wato wato ana nan ana aiki da shi ana yana aiki da yana aiki har yanzu wannan da yace al-mufkam zan kaka ya kawo maka wani abin da yake shinci al-mufkam shine al-mansukh saboda haka anan malamai ne ke cewa hadisi ya kasu kashi biyu al-maqbul ya kasu kashi biyu akwai al-ma'mul bihi akwai ghairul ma'mul bihi suna kiran shi al-muhmal aw al-mansukh akwai al-ma'mul bihi wanda ake aiki da shi aiki ya wuce ya gudana a kansa akwai kuma wanda ba a aiki da shi aiki bai gudana a kansa ba saboda an samu naski an share shi ko wani a makamacin wannan an fahimta wani ba wai kawai haka na fa kawai zoce wannan hada wani ba wai yanda su akwai malik maliki yasa da wani abin da suke kira ghayr al-ma'mul bihi na islahat na malik shi ya da kita al-ma'mul bihi shi al-amru al-zahir fil madina abin da ta so ya ga galibi shi aka amfani da shi ko malaman shi ko wani abu ghayr ma'mul bi fil madina muqayyad muqayyad ne bil madina to kaka muka kawo kace ah da hadisin ba ai bola ne ai ba ma bai amfani da shi kaza kaza kaza kaza kace kace mu bar shi kace ai hadisin wani wani a ai hadisin wani wani malik ma ya ce ma ghayr ma'mul bihi kashi kuma daga cikin malaman hadisi sun ce in salim min al-mu'arada fa hadha qad arada wa amalu amalu ahli al-madina ba inda aka ce amalu ahli al-madina a kowane al'amari yakan zama hujja a bar hadisi babu ba malamai- mutanen madina ba za su bar hadisi kai tsaye wanda yake ya inganta ba in kaga sun bari akwai dalilai daga cikin dalilai wanda yakan sa yakan sa wato ba su yi amfani da hadisin ba ko dai ya zama sahabin da su suka fi shahara hadisin ba su rayu a madina da kashe al'amari ba to da da su kuma a madina wanda suka san hadisin da sun mutu wanda suka saura kuma ba su dauki wannan karatun a wajen wa'ancan sahabban da suka yi tara ba saboda haka sai ya zama wannan sunan ta kubuce musu su kuma suna kan wata shirya wani lokaci kuma kana magana madina ana wani abin kuma sai ya ce wasu maganar su wani abin aka sun wannan saboda maslaha saboda haka sai bayan wani lokaci can alwaito wannan ba za ka baka cewa kai ai bayan ba madina bane kai kai baka yadda ba ba malik bin anas ibn ba sahabi ne ba ba tabi'i bane atba'u tabi'ina ne tabi'i tabi'ul atba'i balle ka dakura mana ka ce dole dole sai amfani da aikin sa kuma ba koyaushe ne malamai har a lokacin sa ma akwai abubuwa da aka kawo wanda shi yake cewa wa ga aikin mutanen madina malamai suka ce a haka ne a madinan ba akwai abubuwan da آه، ولا ابن ابي ذئب masu nasa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid ya mushi inkari akan khiyarul majlis ai kowa ya san wannan wannan ta tabu da aksa tsakanin Malik da da wasu daga cikin malaman Madina a wannan a wannan masalan har ma wani ke cewa ba in baka tuba ba za mu- za ku wato hajin ka ba halka ka bar hadisi kun je da ake ake tsawara ma wanda ya bar sunna da gangan Malik ba wai da gangan da ya bar sunna ba to amma dai tawilin da ya zo da shi ba ka- tawilin na karɓaɓɓe ba akwai abokin sallar ibn sa'ad Ah, suna da risala da suka yi laifin sa'ad da can galiba al'amur sai yana tare da fatawoyin mutanen madina da dai kuma masar misira kuma sai ga abubuwa su da canza na farko ya samu akwai wasu ƙarin ilimin muka da dace bai same su ba yanzu da ya zawo gida kuma ya same su ba da sahabbai da suka je wurin su sannan kuma ga shi bambancin waje bambancin waje fatawa tana canzawa ba ka ɗauko fatan wata gari ka kawo ta wata gari sai idan abubuwa sun dace kada ka yi sai canza ma da ya rubuta mashi wasiƙa cewa ya dan me zai haka to shine shi ma ya rubuta mashi wasiƙa ya mushi ya ga mashi to ai kai ka sani muna tare da kai ga zuhuri zai kawo da sunnoni da yawa da yawa ga aure daya kayan ka san kaza ya ga ba ba ni dalilai da yawa wanda kuma malamai masu taƙi suka ce wai ya ya malik hujja misali ta da hujjar karanta ta musamman wanda ke muku hujja da amal- amalu ahlul madina ku karanta ta za ku yana cikin آه، لتافة الفصوي المعرفة والتاريخ الفصوي أنا أخوة كم تاريخ ابن معين ابن معين أنا رويته وتحنيا إلى ضمان عبد الله بن صالح كاتب الليل شيخ الفصوي أنا رويته وتحنيا يحيى بن بكير لقى مالك بن أنس رسالة تنكو هلا تنكو غني أتنا أنا هيا نزو أنا أنا أنا دوا أنا دوا أنا دوا آه hadisi wanda yake ghair ma'amul bihi wanda ba a amfani da shi shine hadisi al-mansur nashan kamilan ko kuma naskan muqayyadan hadisi wanda aka share shi baki daya kamar hadisin al-ma'u min al-ma cewa wanda ya kwanta da wato wato da matarsa to in ta karbe inzali ba kawai shi kenan ba zai wanka ba farko al'amari ba sai ya yi wanka ba to wannan hadisi an share shi baki daya amma mamakin Allah duk da wato kasancewan hadisin ya kamata ce kowa ya san shi amma haka manzo Allah ya koma ga Allah wannan koyarwar saboda wataƙila saboda abu lamarin lamarin kunya ne wannan lamarin wannan koyarwar ba bai kai ma wasu daga cikin sahabbai ba saboda haka wannan da kadin malamai suna cewa tawaffurud dawa'i wal himam ala naqlihi wani lokaci akwai tawaffurud dawa'i din amma kuma sai a samu wasu abubuwa sun kubuce wani ya daga cikin abubuwa da wasu lokuta nan na fara na baɗan himmatun da in tattara su amma dai Allah ta'ala ya sa dai yanzu ba a ci gaba da aikin ba tsara ku kuma ga kunan wanda yake ganin zai iya to ga fa babu ya samu babu ya na- wasu abubuwa da ake ganin cewa bai kamata a ce ya kabuce ma wani sahabi ba to abu ne da yake yawan faruwa dole a ce ya sani amma kuma cikin mamakin Allah sai aka samu kuma shi ya kabuce ma wasu daga cikin sahabban to a tattara su a tattara su saboda a a wannan ka'idan tana da istisna'at a wasu wurare Allah sa an gane zaka nasan kamilan ko kuma aka mai hadisin takhsisi ko taqyidi idan am ne aka aka takhsisi in kuma wato muqayyad ne a mutlaq ne kuma akwai kuma wani hadisi da ya mushi taqyidi to wannan a wajen salaf ma shi ma an-nasxu ne an-nasxu ne nasxu shine at-takhsis ko at-taqyid an fahimta ko to shi a nan da shi abinda shi malam yake mana magana shine hadisin da dai ya zama hadisi ne babu wani abin da ke cin karo da shi daga hadisi irinsa nassi irinsa to wani hadisi ne ya zama munkar ba wani abin da ke yake cin karo da tunanin ka ba kai a abin da yake cin karo da wani hadisin irinsa to yanzu wannan shine hadisi hadisi wanda yake wato mufkar in ya zama hadisi kuma wanda yake a wanda yake wato akwai wani hadisin da yake nuna ya share shi to dole a sama cewa an ga sharewar kurkuru an ga an ga sharewar kurkuru da yake sanin sharewa kurkuru naskin kurkuru shine karara a ce wannan abu- wannan ai korowar baya ka sani ai daga bayan manzo Allah ya ce mana kaza kuma tarihi kenan yau to kaga wannan ma kalila ce mutasila ba ita anan da can na hana amma yanzu ku je ku ziyarta kaga wannan nasi ne kuma kalila mutasil kalila mutasila to ana iya samun kuma wani lokaci kaga shi sahabin shi kansa yake cewa ai wannan koyon da ka sani ya faɗa ne ma mutane kaza kawai bai shafi sauran mutane ba kaga taksisi ne ko taqyidi an fahimta ko kuma a ce a wannan ai ya faɗa mana ne a can lokaci amma daga baya sai zai mana isi kaga wanda ya tarihi ya ya tabbata ko kuma duk ba a samu wannan ba amma sai aka san cewa wannan hadisin shi a lokacin fatahu makka aka yi shi kuma wata a lokacin yakin badar aka yi kaga an san tarihi shi ba shi kenan an san me yayi annabi sallallahu alaihi wasallam to in duk ba a samu wannan ba fa tawakkufi tawakkufi a tawakkufi shi da ƙarshen al'amari ai sai an wasa kura tukuna har jam'u sai an yi ba dama ma ba- ba a yi da ba- la yasaru illa illa nasakhi illa inda ta'abbur al-jam' wannan ai kusan kaida ce ta malamai eh sai ai ta kokari wajen jam'i tukuna to bari ku ji idan aka samu hadisi daya yana halattawa aka samu hadisi daya yana haramtawa sun ci karo da juna kuma ba za su haɗu ba kuma a ciki ba mu san tarihi ba to wani za mu gabatar ɗaya ya ce kaza yana aka yi yana ɓata azumi ɗaya ya ce a baya ɓata azumi ku yi azumi to wanne za a gabatar yanzu misali na kawo akwai hadisi a wani babu amma kuma na akwai alhadin waye waye da sauransu wannan magana ce mai tsawo masa in kawo na ita yanzu dai ina son ku fahimci yaya ake tartibin abin da wanda ya hana me yasa mm. ƙarin ilimi ziyaratu ilimi wannan ba laifi amma dai akwai wani abin da kuma a a to ayi wannan karfin hadda alan ba za a amfani da wannan ba eh eh haka ne to akwai abinda malamai ibn taymiya suka yi ishara abinda shi abokina ya faɗa magana ce karfin gaske cewa za a duba a gani wannan ɗayan annafi ne da kuma da alisbatin idan a a shari'a musulunci halarci yake fara zuwa ko haramci halarci yake fara zuwa musamman a sha'anin rayuwar mu ne sha'anin addini ne dai to wannan kuma kullu ha masduda sai dai wanda ke zai kawo bid'a kuma sai je ya kawo amma dai sha'anin rayuwa yanzu aka zo aka ce mazala ya ce ku dinga cin kaza sai wani hadisi zai ce mazala ya ce kar ku ci kaza to sai a ce to a tsaya a duba a gani shi hadisin da yake cewa a ci wannan mubqin ne ala al-asr saboda haka hadisin da yazo ya ce kar a ci waridin ne ala al-asr to in za a gabatar kuma kamata ya a ce shi wanda yake lokacin da ya ce mu ci tunda ya bar mu ne istishaban ya bar mu ne akan asalin cewa mu ci din halal ne to wannan shine dokar da ta fi fara zuwa dole wacce kuma daga baya ta ce kar mu ci ai take zuwa daga baya saboda haka to idan ya zama hadisin ɗaya bar zan yi amfani da su to sai mu ce shi hadisin da ya ce a ci an fahimta shi hadisin da ya ce a ci tunda yana riko ne ya kawo mana asali ne dama shi to wannan shine asali kai shine wato bai zo a farko hadisi kuma da ya zo baya yace kar a ci shi ai doka ne yake bayarwa shi to kaga shine ba daga baya kenan dan haka shi kamata ya zama nasikh ba masukh ba an fahimci an fahimta akwai da bai gane ba nan wannan ba za ku rinka ganin wannan a shari'a kuma hanya ce da ake gane fakihi kwarai da gaske eh yawwa ya to gashi kenan ga bana karan kamar cin jaki a ai cin jaki ana ce a farkon musulunci amma daga baya manzala ya zo har har cin jaki to mukaddara da hadisai guda biyu kowanne manzala ce a cin jaki ɗaya ce ka a ci to idan muka zo sai mu sai za mu yi da mu tartibi sai mu ce to wanne ya kamata ya zama shi a karshe idan ka ce wato hadisin halacci shine zo a karshe to za to dole zai baka da wannan dole sai ka fara da wata magana wata uku kuma shine cewa an ce halal ne aka ce haram kuma aka ce halal to ai kaga abu kuma zama abu kaga an sami wato abin an konga hukun kon baya kenan halal farko sai aka baka hana sai aka ce kuma halal ai kaga wato an sami wato naski guda biyu kenan amma idan ka zo ka ce a'a ba haka za a yi ba shi dama duk abin da muka zo muka amfani da shi ko ci ko sha ko sawa ai dama wannan ita ce shari'a a asali ta bar mana halaka lakum ma fil ardi jami'an wannan lamun lamun tamlik ne manzo Allah ta'ala ya ba mu amfanin mai tasarrufi lamu tasarrufi so bayan nan kuma daga baka samu wani hani to hanin nan ya kawo shi ya kamata ya zo kuma a ƙarshe wannan zamu ne muhimmi alfa kowa ya gane ko insha Allah ta'ala kamar hadisan da suka annabi sallallahu alaihi na'am wasallam wasu lokutan eh kuma hadisin da ya yi umarnin su mutum ya taɓa sallar iya yi eh sallar lafiya haka shi a wannan matsala wannan ai ba nas me wannan yin me yasa kake saka kafa ka bai misali wannan ya hana wannan kuma aka samu wani ya yi umarnin a yi a a shi umarni da aka yi ai kaga shi lamarin addini ne lamarin addini ne shi lamarin addini ka sa shi a ce tsandauran addinin wasu ayi ma'anar haka shi a a ce kaza ya bata kaza ya bata sallah ko kaza ya bata azumi ko kaza a ci ko kaza kar a ci wannan shine babin galibi wannan abu suka fi shigo a ciki amma shi magana cewa a da can an ce a yi daga baya kuma aka zo aka hana wanda zai iya zama kuma misalin daga baya hanawa ne ko kuma daga baya da ya ce ya ce ka a yi daga baya ce a yi ya danganta wannan wannan aikin har ya fi kuhu yanzu ka shi wannan ai nas- eh, kaga wannan nasahi aka yi kai tsaye sharewa aka yi a share hukuncin ne saboda me saboda maslahan wato mutum ba da dinga tuna ba da mutuwa na'am akwai wani kuma eh da- ai ai- ai- ai shi ba ba ba ta'abdi suka yi ba shi wannan galibi dabi'i ne ma aka yi misali a ce eh, lokacin karaha ba a yin nafila sai kuma aka samu wasu sun ce a yi nafila din to kaga zaka cire wajen lokacin karaha ne sai dai kuma in ka- wani tattara hadisi ne wasu ke cewa tunda an samu zala yayi kaza ya yi ramako saboda saboda haka in ramako ne kana iya yi ko kuma ta hitul masjid da wata sabab masu cewa akwai da wata sabab kusan ba ita bagi akai ba shi kansa a yanzu mutum ya zo bayan la'asar ɗin nan ya je saboda kawai ya shiga masallaci saboda za ta sababce bari kawai zai tsara nafila duk da yanzu galibi ya fi yawo a cikin ɗaliban ilimi wanda ba ina cewa kuskure ba ne galibi mun bada akan wannan fatawar muke amma ina son kasancewa wannan fatawa ce da malamai suka saba mata da yawa sosai kusan jumhurin malamai sun san a wata na magabata su a wajen su ma har lokacin karaha da nafila ba a yin sallan alistisqa ko sallan wani ba a yi da irin wannan da haka ba a yi ba a yi
haka wannan hadisin ba rasu da ya manta da hukun sallah sai mun je ana wani ya tsaye wani zaman wani koyi Mm.
shi wanne nasu ne a ba naski bane shi shi umarni ne kawai aka bayar Eh, shi umarni ne aka yi aka yi kowa ya fahimci fahimtansa shi kuma wannan aka ba a zargi kowa ba sai dai akwai wanda kuma ya fi yin daidai akwai hasanun da hasanun da asanu a ciki amma dai a cikin su kuma ba ba wanda ya yi laifi Mm. Ah, akwai akwai wani abu wata matsala da take takan taso wajen mukallida masu taƙalidanci ko lokacin ne yayi subhanallahi to a- a- a- a- a- a- mu- minti na bukara da da yawa yawa a ga da rabi abu da rabi to yau dai abincin da ya naku ba ku samu da wuri ba kaga katin kuma duk ya zama wani iri kuma to ba ba komai ba za mu tsaya nan amma bari in ba ku wata yar fa'ida insha Allah sai sai ku sake dubawa akwai maganar masu taqlidanci al-mutafaqqihatul muqallida masu yi mana hujja cewa ai gashi duk ba fi Imam Tirmidhi sanin hadisi ba amma bayan ya gama littafin sunan ɗinsa ya ji can faɗa ce ya ce akwai wasu hadisai ya rayar ma'amul biya ba a aiki da hadisin sau da aka kaji ka ɗauko hadisi surba'atul kabir su waye duk ba a aiki da su su cewa a kashe wanda ya ji ƙara shan giya na hudu na hudu ne ko cewa a ji a kashe ko wani abu ko mazala ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza waɗannan abubuwa duka inda taqiq suna da suna da wato maganar su imamu tirmidhi maganan da yake cewa haza al'amalu ala haza wal amalu ala ala ala ghairihi hal hadha al hadith wal amalu ala ghairihi wala ba shi ba yana magana al muhkam da al masukh ba shi yanzu yana ga maka fatoyin malamai ne yana maka fatoyin malaman fuqaha wal amsar ne ba wai yana son ya ga maka cewa dan haka wancan hadisi zan batacci a dina amfani da shi ba kuma galibi duk abin da suke kawowa galibi za ka suna yawan kawo rabatul kabir Rabatul Kabir ai kusan hadisin ko yana cikin sahih Muslim hadisin da maza Allah yake ya ba da yayi izini ya ma wata ta shayar da wani danta da ta rike kace ki shayar da shi sai haramta a wajen a wajen Abu Talha saboda haka sai suke cewa a mu Aisha ta ce ta ce aiki da hadisin su kuma suke sauran su Ummu Salama ta ce a mu ba za mu yi amfani da shi ba wannan rahusa maza Allah ya bayar to sai suke cewa kaga matsala sauran magabata duk ba su amfani wannan hadisin ba wannan za mu zo magana wannan duk ba haka abin yake ba da abin da suka faɗa sannan banda shi kuma sai wato hada sallah tsakanin haka nan ba tare da tsoro ba ko ba tare da ruwan sama ba da Abdullahi hadisi Abdullahi dan Abbas shi ma to amma Allah ya hada ba tare da tsoro ba tare da ruwan sama ba ba tare da tafiya ba ce me ne fata ce arada Allah ya yuhrija ummatahu shi ma wannan hadisa daga cikin hadisin suka cewa wannan don an bar hadisin ba a wani amfani da shi sai kuma hadisin wanda ya sha giya ta hudu ya sha giya karo na hudu cewa a kashe shi duk suka ce wannan hadisin duk ba don lasa alaihi al'amal ko kuma a ji a kawo wani hadisi wanda ke shi kuma duk an yi itifaki hadisi ne ba mai rauni kullum amrin zai balin suka ce walakin al'amala alaihi amma al'amalu alaihi al'amal za ku ga galibi abubakar aljazairi ya cika irin wani da littafinsa min adil musulun zai kawo hadisin da ya san shi ma wato baba malamai da sun ci tauna kan ba ingantacce ba ne sai kace al'amuru alaihi ba al'amuru alaihi za ta iya wasan ɗauka wasu abubuwa ne na mawahirun nusus ba da hujjar da hadisin ba to da ka duk abin ba haka yake ba na ga yanayin lokaci ba san da na gaji da ku a yi haƙuri in na dawo koya zan wuce wannan matsalar za mu ɗan tattauna koya da minti goma ne akan waɗannan wannan matsalar ta al-ma'amul bihi wa ghayr al-ma'amul bihi insha Allah mu faɗi wasu daga cikin abin da zai amfani mu baki daya to abin da muka rada Allah ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in insha Allah wa talqin sai wata mai zuwa kuma barakallahu shukran masha Allah Thank